tasrifin yanzu dole mu ƙara bashi wakaci aƙalla na tasrifin nan a bashi rabin awa cikakkiya saboda littafi ne muhimmi wanda ya kamata a tsaya a fahimce shi sosai sosai shi yasa nan gaba ma wa la'alla a ƙara masa wakacin Allah sa a cikin wannan littattafan an rage wani to ba za a sake sa wani ba za a bar filin ne ga shi na tasirifin nan a duba da muhimmancin littafin da yadda aka faɗa a baya cewa shi abdullahi dan fodo yana faɗa mu a nan ƙasashen a ilimin tasirifi muhimman littattafai a ciki shine lamiyatul af'al da sharhin ta jami'ul amsali to alhamdulillah lamiyatul af'al din muke karantawa tare kuma da sharhin nata jami'ul amsali abu wanda yake muhimmi ko ya cancanci a ba shi cikakken wakaci ko to na za a yi rabin awa ko abin nan ga wakacin ya tafi ko shafi na nawa ne na bakwai ne to bismillah to bismillah rahmanir rahim sannan yayin da godewa wasiɗa wanda yake wasiɗa ta kansa ne fi isa lil hairati a sadar da alheri ta kansa ne alheri ya sadu da kai shi dai gaba ɗaya ba mai alheri sai Allah duk wani alheri daga wajen Allah ne ma bi min ni'imatin famin Allah to amma kuma alherin nan sai yakan zamo yakan biyo ta hannu ne Allah in zai ma alheri ba wai shi da kai ne zai ce ga alheri ba sai ya biyo ta hannu daban-daban shi ne ake faɗa a wata ƙisa wasu masana Allah biyu ɗaya mai shi ne ɗaya kuma mara shi shi mai shi sai ya ɗau wani abu muhimmi ya ba marashin ya ce ungo ba kai na ba ba ungo ba kai na ba ba shi ma marashi ya karɓa ya ce kawo ba kai ka bani ba saboda dukkaninsu sun nuna sani shi wanda ya bayar ɗin ai ya bayar ne don Allah shi yasa kenan kamar ba wannan din ya ba ba ya bayar ne dan Allah wa aqrarullah qaran hasana shi kuma wanda ya karba din ya gano cewa ya tabbata cewa ba mai bayarwa in ba Allah ba yasa ya ce ba ni ba kai ka bani ba kawo ba kai ka bani ba Allah ne ya bani shi yasa dukkanin su anan sun nuna sanin Allah illa iyaka aka ce duk da cewa komai na Allah ne in ma alheri ya same ka Allah ne ya kawo maka ma a sa maka min hasanatin faminan lahi to amma duk da haka shari'a tana bukata ka godewa wanda ta hannunsa ne alherin ya sadu da kai shi ya sa malamai musamman sufa suke cewa sai da na abubakar ko mahaifiyar sai da aisha sun nuna sun fita sanin addini ko sanin allah a inda da aka saukar da kubutarta daga sama manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta suka ce da ita ta shiki gode wa manzan Allah ta ce wallahi ba wanda zan gode wa sai Allah ce to anan sun nuna sun fita sani ne tunda eh Allah ne ya kubutar da ita amma ta hannunwa ta hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta wasuɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ashe a gode wa wasuɗa fi salil hairata cikin sadar da alheri mamuran bihi abin umarni ne da shi a shari'a ko da yake mai ni'ima a hakika huwallaha wadda a bashi alabirul fasil ko ga shi irinsa da yawa a ƙur'ani wa zai kawo mana inda a kana aka kawo lamirul fasil a ƙur'ani in kana haza huwal haƙa amma da waje bakwai za a kawo ɗaya saura na biyu ne in a a ba nan ba can za ka kamo kunta ka koma baya surar ma'ida falon mata wa faita ni kunta an tarraki ba an taɗin lamiri ne na fasulu ko ramiri ne na fasulu ba shi da mahalli a rabi ko kuma ina wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimina suratu zuhurufi ko ko kuma wa nasarnahum fakanu humul humul galibina kaga shi ma hum din lamiri ne na fasalu an kawo ya kai hudu ko biyar saura ragowar zuwa masu saukan bana sai su kawo ragowar wajen ko a kawo ragowar wajen to shi yasa wannan huwa din lamirin fasli ne bai da mahalli al'irabi shi yasa allahu din da suka yi masa rafa'a kuskure ne huwallaha ko da yake mai ni'ima a hakika shine allah tabaraka wa ta'ala wannan ne yasa shi mawaƙinmu ibnu malik ya ukunta allah ji kansa da yin salati bisa mafi girman wasiɗoɗi tsakanin bayi da wanda suke bautawa mafi girman wasiɗa tsakanin bayi da allah manzan allah a cikin sadar da dukkan wani alheri duk wani alheri da aka samu manzan allah shine sababinsa ta wasiɗarsa ne aka samu wannan alherin da ije duk abin da zai cuci jama'a duk wani abin da zai cuci jama'a da aka samu tsira to sababin manzan Allah ne shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan alayensa da sahabbansa ya salati ga alayensa da sahabbansa wanda suka taro addini suka riƙe addini suka taimaki addinin awawuddina suka taro addini kamar na ƙarshen suratul anfal ne wallazina awawwa nasaru suka ɗauki addinin zuwa al'umma suka ciro addinin daga manzan Allah Allah ya ƙara yadda a gare su duk wanda ya san addini ya sani ne ta kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunda bai zauna da manzan Allah ba manzan Allah ko sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da addini faƙala sai ibn malik ya ce sannan salati bisa fiyayen halitta da kuma bisa shugabanninmu alihi alayensa wa sahabihi da sahabbansa alfurala mafifita abinda ya sai adabta wannan da summa don ya fa'idantar jajjerantawa a fili domin yabo ga Allah ta'ala a hammu ya fi muhimmanci ya fi cancanta a gabatar da shi salatu a lugga ana sikinsa a kan addu'a ana sikinsa a kan rahama yana sikinsa a kan istighfari abinda ake nufi da salati a nan yin addu'a ga manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma neman gafara ga alayen manzan Allah da sa'abansa Allah ya ƙara dagare su bi ma huwa wahum lahu ahalu da abinda shi manzan Allah ya cancanta a yi addu'a ga manzan Allah addu'a da ya cancanta a yi masa da kuma a yi addu'a ko a yi istighfari ga alaye da sabai na manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da suka cancanta a yi musu hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci ibada na bayan sa mummunai da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aminci da yabo min ba'dihim ga wanda suka zo bayan su bayan sahabbai nan kamar da ƙetara bis salati ala nabihi sallallahu alaihi wasallama wa bit taslimi alaihi wa ala alihi wa sahabihi sannan wasana'i allal ladzina ja'u min ba'dihim akwai ƙetara a wajen wa bit taslimi alaihi wa ala alihi wa sahabihi ƙetara kenan sannan kuma wasana'i allal ladzina ja'u min ba'dihim Allah bayan yayi umarni bayin mummune cewa su tsaya su salati su salami ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa kuma ya umarci mummunai da su yabo ga duk waɗanda suka zo bayan sahabbai duk wanda ya riga ka a addinin musulunci addinin musulunci ya zo da ka yabe shi ko ba kome ya riga ka a musulunci ba kai ta ƙoƙarin sai ka tsiraita shi ba ka nuna waje kaza ai yayi kuskure magana kaza da ya faɗa ai da gyara ai yayi kaza a'a ba a ce ma'asumai ba ne inda muke faɗa koyaushe magabatan nan ba ma'asumai ba ne amma ko da a ce an ga wani waje da ake ganin takaita wasu to inda suka yi daidai ya fi inda suka yi daidai ya fi shi yasa a yabe su akan inda suka yi daidai ba a ce a'a za a tsaya kuma wa'anda suka shiryar ai ya fi abinda suka shirya da mutane a kai ya fewa ko da akan wani a wani waje sun kawo wata magana wadda ake ganin akwai a, rashin fahimta a ciki wadda ta yi wasu sun koyi da su a ciki to amma abinda suka ɗora mutane na daidai ai ya fi yawa ya fi yawa ya ce suna cewa rabba na gafir lana wa liwani na lazina sabaquna bil imani koyaushe mummune na kirki abinda suke faɗa shine Allah kai gafara gare mu kai gafara ga ƴan uwanmu da suka gabace mu da ba da gaskiya wara makasuran ba alhamza a ƙarshe ba wara'u ba akwai kalmar wara a larabci akwai kuma kalmar wara'u ita ce mamduda to wadda take makasurar abin nufi da ita halitta ana cewa ban sani ba a cikin mutane shi waye ma a dare ayyul warahuwa wanda yake fiyayye a cikin halitta gaba ɗaya shine shugaban annabinmu shugaban ma'anar muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan ne yasa mawaƙinmu ya wadatu allah ya ji kansa da kawo wannan siffar da ya ce khairul wara daga a ce sai ya kawo sunansa alami lita'ayyuni hazal wasfi lahu sallallahu domin manzon Allah shi kadai shine wanda za a sifanta da cewa khairul wara sadatu jam'i ne na sayyidu akan ce wane ya shugabanci mutanensa yana shugabanta su shi yasa sada daga babin katala ne yasudu ake cewa ajwafi ne wawi shi yasa a murari'in ake cewa ya sudu siyadatan shugabanci wa su'udada ko su'udada ko su'ududa da fatadal da ramma amma ko an ce su'udadan ko su'ududan duk dai sun din da ramma ne shi yasa masdarin yana zuwa da fuska uku sunan fa'ilin ko shabba za a ce sayyidu jam'in sadatu ake cewa an faɗa wani mawaƙi yake cewa babban abin da yake sa ɗan adam ya zamo ya shugabanci mutanen abu biyu haƙuri da alheri duk wanda bai sanya haƙuri ba ko bai sanya alheri ba to fa ba zai taɓa zamowa shugaba ba ko ma an yi kuskure an ɗau shugabancin an bashi to sai an zo ana nadama abu biyu ake bukata ga shugaba alheri da kuma haƙuri shine bi bazilin wa hilmin sada fi ƙaumi hilfata wa kaunuka iyahu alaika ya siro wal'alu alu asalinsa ahalu domin suna cewa a tasgiri wahailu suna cewa wahailu sai aka fi sanyo alhamza daga ha'in saboda tana dab ya koma a'alu sai kuma bisa ka'ida aka mai da alhamza ta biyu ta koma alifi ya zamo alu a'alu rajul jama'arsa da mabiyansa keɓance iyalin manzo sallallahu alaihi wasallam da banu hashimin ko mutalif kamar yadda su shafi'awa suka tafi akan cewa ai waɗanda ba a ba su zakka banu hashim da banin mutalif wannan magana ce ta shari'a ba wai ta fuskar duban lugga ba ne sahabu jam'i ne na sahibu kamar rakabu da rakibu rakibu mahayi ɗaya rakabu mahaya da yawa amma wasu suka ce sahabu ɗin suna ne na jam'i ba wai jam'in ba ne amma a sahabu shi jam'i ne na jam'i an an yi jam'i da sahabu sai a dawo kuma a yi wa sahabin jam'i da asabu in ana so a ƙara jam'i kuma ya ake cewa in ana so a yi wa shi kansa asabu jam'i ya ake cewa wanda ga shi mai ashirya shewa abdullahi ya kawo shi a tamisin ashirya ko? dama al'adamu akwai kula da ashirya a ina ne ya kawo tun ma a farko-farko ne tun ma a farko ne ya kawo ata hataru ukulan wa huwa murrun mutaffahu asahibuhu an da'atillahi ya masa jam'i da asahibu jam'in jam'i kenan ya zama an kai sigatu muntahal jumu'i in banda kama anan da yake an rafa sai a ce ba zai sarrafa ba ko wal furala furala'u jam'i ne na farilo amma ba bisa tsari ba domin sunan abin da yake ya zo bisa awon fa'ilu ba a yi masa jam'i bisa fu'ala'u ba su ƙiyarsinsa a ce fu'alu kamar kamilu da kummalu bita shidil aini da shaddar aini wa fu'alu ko a ce fu'alu ka uzzalin kamar uzzalu ko da uzzalu fi azilin a cikin azilu azilu ƙiyasi a masa jam'i da uzzalu ko uzzalu a wannan da aka yi jam'in farulu da furala'u kamar sha'iru ne da shu'ara shi ma ya saba da ƙiyasi asalin farulu fifiko ƙaruwa wanda duk ya fi wani da wani abu to hakika ya fifice shi da wannan ɓangaren su sahabban manzan Allah da alayen manzan Allah Allah ya ƙara yadda a gare su gaba ɗaya hakika sun fifici baki ɗayan al'ummu da abin da Allah yake ɓance su da shi daga zama da manzan Allah abutan manzan Allah wa ru'yatihi da ganinsa sallallahu alaihi wasallam dangane da su sahabbai da kuma danganta a zuwa gare su dangane da su alaye da biyinsa wangi tabaraka ta'ala ya ce wanda a cikinku ya ɗau dukiya ya kashe akan taimakawa addini tun kafin a buɗi makka ko wanda ya yaƙi don taimakawa addini kafin a ce an buɗi makka ba yanda zai zamo ya a ce ya yi daidai da wanda su sai da aka buɗi makka sannan ya ciyar ko sai bayan an buɗi makka ya yaƙi masu ciyar wannan masu yaƙin nan tun kafin buɗin makka matsayinsu ya fi daga wanda sai bayan da aka buɗi makka ne suka kashe kuɗi don taimakawa addini ko suka yaƙi don taimakawa addini ko da yake su kansu wa'annan ɗin wanda sai bayan buɗin makka ne suka ci da kuɗinsu don taimakawa addini ko sai bayan buɗin makka ne suka yaƙi don taimakawa addini su ɗin ma dai Allah ya musu alkawari kyakkyawa kowanne a cikin jama'ar biyu Allah ya musu alkawarin kyakkyawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku zagi sahabbaina da a ce ɗayanku zai ciyar da kamar girman dutsen uhudu na zinari mudda adim da bai kai gwargwadon mudinabin ɗayansu ba ko rabin mudinabin ma ɗayansu duk abin da za ka yi a addini ba za ka taɓa kama gaban sabai ba rawahul buhari wannan hadisi buhari da muslim sun ruwaito ai abin da ake nufi da wannan ciyarwar ɗayansu ya ci da mudinnabi ko rabin mudinnabi ya fi daga ciyarwar wani sabai ya ci da kamar uhudu na zinare to sai a tashi nan sun ma'innahu yara ta da baitin da zai zo ko alhamdulillah allah ya babu fahimta eh sudadan ko sudadan ko siyadata to tambayar akan menene a a sawada sawada ne asalinsa ya sudu kamar kala ne ya kulu wanda asalinsa kawala ya kawulu ya kawulu ya sudu asalinsa ya sudu fahu fifa bai nakalin rammati min alwawi ila sakini kabla hafa sara ya sudu yasa sai ka rubuta wannan sharhin hashiyar ko sai ka fara fidda da irin wannan ka rubuta hashiya ko akwai wanda suka yi mata hashiya da yawa amma kai ma sai ka yi naka ko na? Allah ya taimaka Allah ba mu fahimta Allah saka masu littattafan Allah saka wa malamanmu Allah ya mana taimako a dukkan lamura Allah ya inganta damunanmu Allah ya kiyaye mu duk wata ja'iha a ciki ana faɗa akwai wasu wurare can nesa inda suke ake kokawa da cewa ruwan sama bai wadata ba muna roƙon Allah Allah shayar da su Allah shayar da mu ma Allah inganta damunan nan Allah sa ta kai Allah sa a samu amfani a cikin tafiya da yadda ake sa rai duk albarka Allah ya sauka mana ita a dukkan lamuranmu da sana'o'inmu da kasuwancinmu da dukkan lamuranmu ya kare mu daga duk abin ki ya ba mu zaman lafiya mu karanta salatul fati kafa uku